من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا أن فيكم رسول الله ومن تبارك وتعالى سوى قسني من ظن أن لن ينعلم أتكينكم فلا تقولوا الباطل karku faɗi karku faɗa wa annabi ƙarya kamar yadda wannan mutumin wanda aka yi masa fasikudin nan kamar yadda ya zo ya yi wa annabi ƙarya to karku yadda ku dinga ƙarya ga wannan sallallahu sallam karku faɗa masa ƙarya fa inna allaha yukhbiruhu fil hali ta ke Allah zai gaya masa ƙarya mutu yake yi law yadayukum fi kathirin min al amri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ku ana ku yayi muku biyayya fi kathirin min al amri cikin lamura da dama allazi tukbiruna bihi ala khilaf alwaqi mutum ya je ya shirya magana kawai saboda ya gyara ta yanzu ya hada da ƙarya da annabi yana muku biyayya akan wannan nawa ne tun da kun wahala ma'ana la afmamtum da kun shiga cikin zunubi ma'ana da kun zama da da kun samu fiji tsakanin ku da Allah amma da yake sahabbai Allah yana son su walakin Allah habbaba ilaykum al-imana Allah ya riga ya so muku ya so imani tare da ku mana ya so ya sa muku imani kuma yana son ku da imani wa zayyanahu Allah ya kawata imani hasanahu ya gyara imani fi qulubikum cikin zukatan ku ashabir rasuli ko kuma ashabar rasuli ya ashabar rasuli ya sahaban wannan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yana son ku da imani ya gyara zukatan ku ya sa muku imani ya cika cikin zuciyar da bayan zuciya ta cika da imani to komai naka zai yi kyau wa karraha ilaykum al-kufra Allah ya ki ya ki ba zai sa kafirci a cikin zukatan ku ba wal fusuq Allah ba zai sa fasiki a cikin zukatan ku ba wal isyana Allah ba zai sa sabo a cikin zukatan ku ba habba ilaykum al-imana Allah ya so muku imani al-imanu wa hadathu wa zayyanahu fi qulubikum Allah tabaraka ta'ala ya kadai ta ya sa imani shi kadai a cikin zukatan ku kuma ya kawata imani wa fi jumlati saniyati karra ilaykum kubra a cikin jumla ta biyu kuma yake to bayan ya sa muku imani yana son ku da imani sai ya sa kuma ya sa muku in kafirci ba ku zan kafirci al-kufru ma wal nuzul wal isyanu dama kafirci yana tattare da fasikanci da sako duka to waɗannan da Allah ya sa musu imani kuma ya ce kansu da imani kuma ya kawata imani cikin zukatansu ula'ika umar rashidun waɗannan su ne masu shiriya su ne shiryayyu su ne masu karɓar shiriya daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya karɓa daga Allah ya ba su su kuma su karɓa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi akwai sahabbai waɗanda su malamai ne wanda za su zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da annabi ya faɗa sun karɓa sun riƙe sun haddace har su mutu ba zai bata ba a cikin su akwai manya-manya mutum shida akwai abu hurairata sadun abi wa qasim jabir ibn abdullah al-ansari أنس بن مالك نانا عائشة أبلا بن عباس أبلا بن عمر wayannan su kowa daga cikin su duk abin da annabi ya faɗa yana kansa ya haddace da qur'anin da kuma karatun da kuma hadisin da komai ma to wayannan su ne malamai a cikin sahabbai to kowa kuma da irin bangaren da ya fi kwarewa a cikin a cikin addini eh kamar zaid bin musabit manzo Allah sallallahu alaihi cewa in za a nemi gado a wajensa kamar ubayy bin ka'ab manzo Allah ce in ana neman qur'ani a wajensa to haka dai kowane sahabi akwai abin da annabi yake bace shi da shi wanda inda ka je wajensa kamar Abdullah bin Abbas kuma manzo Allah ya ce shi shine malamin al'ummar ma gaba daya to wannan to haka sahabbai suke suka zo su zauna gaban manzo Allah sallama Abu Huraira lokacin da ya fara zuwa sadamishi shekara uku ya da manzo Allah sallama bayan an yi farko kaibar innan da muka faɗa mana an bude kaibar din nan bayan bude kaibar ya zo ya musulunta to da ya zo ya musulunta sai sai ya kasance ko da yaushe yana tare da manzo Allah sallama da yake ba abin da yake yi ba shi da wani aiki ba shi da gona ba shi da komai sai kullum yana gaban manzo Allah sallama to amma sai ya kasance abin annabi ya faɗa sai ya manta to sai ya kawo kuka wannan ta wajen manzo Allah sallama sai manzo Allah ya ce masa to ya kawo mayafinsa da ya kawo mayafinsa ya kimfila annabi ya tofi a mayafinsa ya ce masa dauki na dai ka kaje ka sa yana nadewa da ya zo ya fa mayafin duk abin da aka taba faɗa ma ya rike kuma daga nan ba taba faɗin wani abu wanda bai rike ba har ya mutu fadlan min Allah فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم wannan Allah ya ɗauki imani ya sa mu ya ba wa mutum ya riƙe wa mutum imani ya ajiya ya sa masa ado da wannan imani ya zama ko ina kai in ba magana imani ba baka da magana ko baka san komai sai abin da ya shafi imani kace wannan kyauta ce daga Allah wani imatan ni'ima ce daga Allah sai Allah ya so mutum yake sa masa haƙi yake yi mai da shi haka wallahu shi Allah alimun bihim masani ne da mutane hakimun kuma Allah gani ne bi na mi cikin nimtawarsa ya kan ba mutum ni'ima shi Allah ya ba mutum yayi zai zai ta ƙara masa abin da ya ba shi Allah ya ba mutum imani kullu sai ta ninnin ka masa shi na'am وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقتدين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقتلوا إن الله يحب المقتدين wa in da'ifatani min almu'minina wannan adiya ce da ta faru har aka samu tsakanin mu'minai wani mu'mini mana sahabi wanda ake ce masa Abdullahi ibn Rawaha da kuma wannan shugaban munafikai ina to adiya ce ta faru a shine yake nazarin wannan aya ta sauka fi kadiyatin akan wani abu da ya faru هي إتجه قدير أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب جمارا نظر صلى الله عليه وسلم يا هودو يا هوجاكي yana tafiya wa marra ala abdullahi ibn ubay ibn salul sai yazo ya wuce wajen shugaban munafikai yana tsaye fa bada himar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai jakin manzo Allah sallama yayi yayi fizari fa sadda ibn ubay an fahu shi wannan munafikin sai ya toshe hanci kawai wari wari فقال رواحة عبد الله بن رواحة زي مثلا لبول حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أريب ريها من مستكا كثني فزارين جاك جاكي مزال سلمة يا في ترارين كتكك آدنا وكمشي kan gadi ba sai shugaban munafikai sai ya fice wa kana bainal jama'a ta yin taqawudun sai wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada har aka fara wata darubu bil aini aka fara dauke dauke da hannu wa bin ni'ali har aka fara dauke dauke da takalma wa sa'afi da kaba irin tadbirin nan hatta kama kitalun bainal ta'ifataini har aka tada kamar yaƙi ma tsakanin wayannan mutane guda biyu mutane sahabbai masoya na sallama da kuma munafikai din mabiya wancan din wa nazara sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa in wa in tadalla da'ifatani idan jama'a biyu suka yi rigima tsakanin su min almu'minina na mu'minai iktadalu suka suka kasa har za su yaki tsakanin su fa aslihu bainahuma ko yi musu sulhu ku daidaita tsakaninsu fa in ba maki hida'u ma ala al-ukra idan suka yadda wannan dai dama an saukar da aya saboda nuna mana yadda za mu yi komai ne eh wa ko da wata kadiya bata faru ba aya za ta sauka saboda a zuwa nuna wa mutane in wani abu ya faru tsakanin musulmai ga yadda za a yi sulhu ake so a fara yin sulhu in dai wannan musulmi ne wannan musulmi ne wani abu ya faru tsakaninsu to ba hukunci za a fara yi wa sulhu za a fara yi a daidaita tsakaninsu tukuna. Ba in ba kaci hidahu ma ala al-ukura idan wasu daga cikinsu wannan bangare sai suka cije akai akai su dawo suka yi ma'ana ta hadda su ne suka jawo rigima to nan an yi an yi da su suka ci sulu sai suka suka yi ba mamaki kuma za a samu su ne marasa gaskiya Allah ya ce to nan kam ba ka ta da ta tafi hatta tafiya ila amrillah eh nan kam ko yaki wannan wanda suka yi sulhun nan suka kuma gaskiya ku yaƙe su sai sun dawo cikin lamarin Allah mana sai sun dawo akan gaskiya. Fa in fa'at idan suka yadda suka dawo kan gaskiya suka ga an musu taron dangi an musu yawa suka ce sun yadda da sulhu to fa aslihu bainahuma ko yi musu sulhu bil adli amma na adalci bil insafi ku sa adalci ko kuma kar a kalli komai a kalli dai mai gaskiya a gaya masa shine yake da gaskiya wanda ba shi da gaskiya ce masa to ya zake wa asiru ku yi adalci adilu ku yi adalci inna allaha shi ubangiji yuhibbul muqsitina yana son mutane masu adalci eh shi Allah tabaraka ta'ala adali ne ya sa yake son masu adalci duk wanda Allah ya dora ko ba dora shi ba kowa ya kai abin da Allah ya dora masa akwai Allah ya dora maka gabobi tukuna da farko in ma mutum ba shi da kowa yana da gabobinsa waɗannan gabobin ana so ka yi musu adalci adalcin gabobin shine ana so ka bauta wa Allah ana so kuma jikinka karya wahala ana so kuma ka samu hutu to sai ka kasa rayuwarka kashi uku kashi ɗaya ka bawa Allah shine ibada kashi ɗaya ka ba wa jikinka ya huta ka je ka kwanta ka huta lokacin da ya dace ka kwanta bai kamata kana jin bacci jikinka ya mutu kana son hutu ka ce sai ka matsa wa jikin ba daidai ba ne manzo Allah sallama ce jikinka yana da haƙƙi a kanka to wasannan ɗaya kaji jikon sai ka raba shi tsakanin al'umma da iyalanka da abokai da gurin sana'a da sauransu duka zuwa sai ka raba raba muku wannan lokacin to shine kai adalci kaga baka cutar da ibadar ka ba baka cutar da cutar da jikin ka ba baka cutar da abokan hulɗar ka ba inna la yuhibbu na
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون كثني مؤمني إخوة جمعواني في الدين أجئين الدين جمعوان تكاتا الدين tafi jam'uwantaka ta dangantaka domin in jam'uwantaka ta addini ne za ta yi amfani a duniya za ta yi amfani a lahira amma jam'uwantaka ta dangantaka kawai babu addini to ba za ta yi amfani a lahira ba ita ce in aka je mutum wannan yana gudu wannan wannan yana gudu wannan yau mai firar maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yumrihi idan dangantaka babu arakara jini kwata kwata a ciki a dangantaka ne na jini kawai kuma ba wanda yake gaya wa dan uwansa wannan baya gaya wannan gaskiya wannan baya gaya wannan gaskiya to yan uwantakan za ta yanke الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين duk abokai in sun je lahira za su zama abokaka ba sai dai wanda suka haɗu akan bin Allah akan tsoron Allah su ne za abokantaka su za ta yi amfani ba su lihu bai na kawaikum to ku gyara ƴan uwantakar taku idan ka naza'a idan aka yi samu jayayya ko ba samu jayayya ba dai to ya zama dai kai ka san musulmi ɗan uwanka ɗan uwanka ne kuma abin da zai amfane ka ba mamaki ma wani ɗan uwanka na dangi ba zai yi amfana ka da wannan ba saboda ka ya zama tun da ka yarda ɗan uwanka ne Allah ma kuma ya ce ɗan uwa ne to ka kyautata tsakanin ɗan uwantaka ma'ana kar ka tushe shi kar ka taimaki mai cutansa in wani zai cuce shi to ka taimake shi ka hana wancan kuma cuta Mazalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kura faka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko yana zalunci ko ana zaluntar sa suka ce in ana zaluntar sa ya rasulullah mun sai da zamu taimake shi in yana zalunci kuma ba ya zamu taimake shi yace ka hana shi zaluncin ka taimake shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna saboda ku samu rahama daga Allah ja'ala Allahu muslimina kullan usratan wahidatan Allah ya mai da musulmai gaba ɗayan su ya ce dukkan su dangi ɗaya ne ikwatun kulluhum dukkan su jan uwan juna ne kamar yadda manzon sallallahu ya faɗa a hadisi min abin wahidin wa ummin wahidatin in sun duba uban su ɗaya ne annabi Adam ne ko su ɗaya ce Hawwa'u ce saboda haka kamar yadda manzon sallallahu ya ce kullukum min Adam wa Adam min turab dukkan ku daga annabi Adam kuke annabi Adam kuma daga ƙasa yake kana bilalun yaqulu bilal yana cewa abin islamu la abade siwahu idan sakaru kaifin autamini da yake ci kasan shi bawa ne na larabawa lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam shi sai ya kasance sa'a ya zama farko waɗanda suka musulunta sai zama gashi bawa ya musulunta ya sha wahala ma a wajen jangon nasa bayan ya musulunta daga ƙarshe sai na abubakar ya zo ya saye shi ya yanta shi ya zama yantacce to shi ne sai mutanen makka suna rena irinsa wannan mutumin mutumin da ba shi da kima mutum bawa ma ba ma wai shi da ba shi da yanci ma to shi ne sai yake mutu abi islamu abi ni ubana da islamu musulunci ne la abali sibahu ni ban da wani uba da musulunci idan sakaru bi qaifin aw tamimi idan larabawa suna alfahari da dangi wani dan su kaisu ne mana wata kabila ce mai daraja cikin larabawa au tamimin ko kuma mutum yana takama da tamimawa shi ma dangi ne in laraba suna takama da dangin su ne ina takama da musulunci musulunci shi ne dangi na hazihi hiya kuwatul haqiqiyyah wannan ita ce jam'uwantaka ta gaske eh jam'uwantaka jam'uwantaka gaba daya ta dawo cikin ta zama cikin musulunci cikin addini wanda kaso shi ka so shi don Allah ba don yana na uwanka ko zai maka wani abu ko zai baka wani abu a ka so shi don Allah saboda in ka so shi don Allah to addini yana aiki kenan to in ka so shi don Allah to soyayya ta ku za ta yi muku amfani ta yi muku amfani a duniya ta yi muku amfani a lahira
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون آه يا أيها الذين آمنوا يا قوم مؤمنين لا يسخر قوم من قوم kada wani shine nazala fi wafdi tamimin wannan aya ta sauka ne a cikin wasu jama'a ta mimawa su je musu ina sakiru min fuqara'il muslimina ammari wa suhaibin haka ruhum irin su ammaru talaka ne wa suhaibu talaka ne bilal din ma talaka ne sai suke musu izgili suna cewa kai yanzu irin waɗannan a ce sun dace da zama gaban annabi ai ba irin su ya dace su zauna ba a samu manyan mutane mana to shi ne sai Allah ya su daina izgili in mutum ya shiga musulunci to ya riga ya fi kowa daraja قالوا كنت يا رسول الله أبئذ أنك هؤلاء الفقراء فقراء كقصد وإن انتلقا وقصد كي مناك قورس إذا أردت مجالسة الكبراء كان سوى كتونا تمنى إرمو إن جيس كان su abu jalin kenan in kana so ka zauna da manya to waɗannan talakawa masu wari nan ka kore su sai mu zo mu zo ka zauna da mu inna la ilaha illa ta zulil ladina yad'una rabbahum fil gharati wa la yuriduna wajha kar ka kori wadanda ma min hisabika alaihim min shay'in wa min hisabika alaihim ma min hisabika alaihim min shay'in wa min hisabika alaihim min shay'in fata roda fata kora min zalimin kar ka kori mutanen kirki saboda mutanen banza waɗannan ne da suke ce maka za su zaura ƙarya suke yi eh inda haka ne ai su aka fara bijirarwa musulunci me yasa ba su karɓa ba suka bari waɗannan ne suka zo to da suke ganin su talakawan to talakawan su ne Allah yake so haula'i natnu libasihim wa haqarat wujuhihim la tanbaghi lil kubara'i mujalasatuhum suke cewa waɗannan warin tufofin su rigunan su da kuma wulaƙanci irin na fiskokin su duk talakawa ne wannan ba su dace su zauna da manya ba saboda haka annabi ya kore su sai manyan kafirai su zauna da shi qala Allah ta Allah ce musa ya annabi ya ayyuha allazina amanu ya kum mu'minai la sarqaw min asriyat al isra wa al inqaru abinda ake ce masa iskar ma'ana wulakanta mutum kada mutane rijalun minkum min qaumin kada su wulakanta wasu mazaje aka an yakunu khairan minhum ba mamaki wanda ake wulakantawa din ya so wanda yake wulakanta shi. Eh manzala sallama ya ce rubba asa ambara zi imraini madhu'in bil abwabi law aqsama ala allah la abarahu da yawa za a ga wani mutum ana rena shi yace saboda ma wato ba yanda yake ba mamaki ma in yaje neman masauki duk inda yaje ya ce masa babu masauki a kore shi amma da zai cewa Allah ika za Allah sai yayi saboda yana shiri da Allah shi Allah ba riga yake dubawa ba ruwansa da riga ba ruwan Allah da da yanayin mutum da a shi Allah zuciya yake dubawa ba surar jiki yake dubawa ba ba aiki ya aikin ka yake ba yana duba ya zuciyarka take in kana aiki mai kyau ya zuciyarka ta dauki wannan aiki mai kyau ربما كان الفكرية من شخص لشخص غير منه بما ما كي مفيه ولا كان توني alhali wanda aka wulakanta ya fi wanda ya wulakanta shi wanda ya wulakanta shi shi wannan din wani ne mai daraja ne wajen Allah to wacce kuma yana ganin sa saboda yana ganin matsayin sa bai kai nasa ba sai ta wulakanta shi alhali ko ba masu wannan iya fi wala nisa'un min nisa'in kada mata su wulakanta mata jan uwansu nazarin wannan aya ta sauka ita kuma nisa'un min nisa'in ne bi aisha na na aisha Allah ya kara mata yarda ta kasa man ma safiyata da ita da kishiyarta wa shaki ce mata safiya safiyan nan ba yahudiya ce manzo da sallama ya aure ta fa qalan da ha sai na na aisha ta ce mata ya yahudiya ke ba yahudiya ce ma dai to wannan kalma sai ta bata mata rai fa baka tai kuka wata ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah tana kokarin cewa Aisha ya wulakanta take hacce min take ba yahudiya wakare da wasu annabi ce in ta kara gaya miki ga abin da za ki gaya mata ki ce mata qalat li wakare da wata cewa annabi qalat li aisha to aisha ta ce ni ya yahudiya ke ba yahudiya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la ba ba yahudiya ba ce ke abin da za ki ce in wani ya ta ce ya miki wannan ki ce anti binti haruna nabiyillahi ammuki Musa nabiyullahi wa zawjuki Muhammadu rasulullah duk wanda ya sake miki irin wannan magana sai izgili ki ce masa kaunaji Yahudawa ko ni yar Harun annabi Haruna ce babba na annabi Musa ne miji na annabi Muhammadu kenan ka kaje da zakka da shi ne wa ƙarar ya aisha ta mazalla sai ya tambayi na nan aisha ya ce mata lima kunti haza me sake gaya mata wannan magana wallahi lau ila zambu hadhihi kalimati fil bahri la jamud al bahru minhu annabi ya ce to wannan kalmar take da kika faɗa ba ki sani ba da za a ɗauke ta zuba ta cikin kogi teku teku sai ya buce saboda nauyin laifin da kika yi wannan kalmar ai ba a faɗa wa musulmi haka tun da cewa ganta ta musulmi ta dawo gidan annabi tana zaune ai ba a tono kabilar mutum in ce za a tona kowa a jiya nemo kakanninsa wa za a rike wani ya yi ko kallon sa ba yi ba ba ce sa Allah ya koye ba ce sa sai na umar yake cewa kar ku yadda ku yi ta binciken dangi in ka samu ka gane kakanninka na kusa tsaya a nan karkashe za ka tafi kai garaje sai ka je ka haɗu da wani wanda in ba sa kai ba duk lamarin sai ya baki yanzu na ya ka gane shi kan fir'auna ina zai tsaya a duniya to ba gara ba san shi ba yana in musulmi ne ta musuluncinsa abu jahali ba ya haifi ikirma ba ikirma sahabi ne sai ikirma yana da jikoki yanzu musulmai to jikokin waye jikokin abu jali ne sai da aka ce waɗannan jikokin abu jali ne ya ake za a dinga kallon su ba ce sa sai Allah ya boye ba a boye kowa in ka samu iyaye musulmai ne kakanni musulmai ne sai ka tsaya a wajen ba ruwan ka tafiya nesa yawa waɗancan koya suke ma oho Bakala, sai Ubangiji ya ce wala da samun min nisa'i, a samun yiwa matan da suke gaya wa waɗannan mata, wasu mata ‘yan uwansu, an ya kunna kairan min hunna ba mamaki wanda kike gayawa, wacce kike gayawa, cewa kai ina ba kowa ba ce ba mamaki tafi. Saboda fifiko ba a fiska yake ba, ba a dangi yake ba, ba a jiki yake ba, ba a riga yake ba. A'a dangi a zuciya yake. ma daraja a zuciya take wala talmizu anfusakum kar ku dinga aibata kanku la tu'ayyibu ba'dakum kar ku aibata wasu a cikin ku ja'ala al-qur'anu al-mujtami al-islamiyya shakkan wahidan qur'ani ya maida dukkan musulmi jiki ɗaya ne wa nahnu jama'atun mu mutane ne ka annaha ka annana wahidun dukkan mu mutane duk musulmin duniya in ka tattara mu ka ce musu mutum ɗaya ne kawai dukkan musulmin duniya to mutum ɗaya ne yadda ba za ka yadda wannan hannun ka ya ɗauke da ki wannan hannu ko wannan yayi wannan hannun yayi maka laifi misali kana rike da wani abu mai nauyi a hannun ka sai ya tsubuce zai ya fadi akan kafarka ba ya ji ya buga kafar ka ji ka ji zafi ba don za ka ɗauki wannan hannun ka ce za ka buga wannan ɗaya yayi maka laifi a za ka ƙara zafi kenan a'a saboda ka tsubu musulmi in ya taɓa ka ka tuna jikinka ne in jikinka kuma yi maka wani ba za ka je bari in rama in rama wa kafar tunda wannan hannu ya sa karfe ya faɗi a kan kafa bari in ɗauki karfe in doka wannan hannu in ka doka wannan hannu ka ƙara ciwo kafa tana can tana ciwo to hannun ma zai fara to saboda ka dukkan musulmi mutum ɗaya ne hatta anna man aba ahadan minna faqad aba nafsahu sai sa duk musulmin da yaje ya aibata wani musulmi ya sani kansa ya aibata in ka je ka zagi wani musulmi kanka ka zaga in ka aibata wani musulmi kanka ka aibata a shakul wahidu kullu ma waqa fi badihi waqa fi shak duk abin da ya faru mutum daya duk abin da ya faru a jikinsa jikin da ya naka ne eh duk abin da ya faru da wannan bangare da ɗaya bangaren ma haddace haza kama fasarahu kamar yadda hadisi ya fasara Allah sallama yana cewa mu'minai suna nan kaman jiki daya ne eh almu'minuna ko kuma yace taral mu'minina fi tarahumihim wa tawatihim wa ta'atufihim ka fasalil jasadi idza taka'urun tada'a la sa'ir jasadi bi sahari wal humma idan yace zaka ga mu'minai yadda suke son junansu yadda suke tausayawa junansu da yadda suke laɗafa wa junansu kamar jiki ɗaya ne. Idan wata gaba ta ji ciwo, to ba gaba ce kawai take ji ciwo ba, duk jikin yana ji ciwo. Sai ya hana mutum bacci. Idan gaba ɗaya ta yi ciwo ko ya tsaci ta yi ciwo, sai kaga mutum ba zai iya yin bacci ba. Saboda me? Saboda jiki ɗaya ne. Almuminuna muminai, a jizar wahidi kamar jiki ɗaya suke. Zai taka urun idan gaba ya kawo ƙara cewa wani abu ya same shi da da'a lahu khairul jasad duk jiki sai ya taimake shi ya taimaki wannan gabar bil humma sai ka ga zazzabin in ya tashi ba kan wannan gabar yake hawa ba duk jiki yake hawa wasu hari rashin bacci ba wannan gabar ce ba ta- ba za ta yi bacci ba dukansa ba zai yi bacci ba in kana haka za in dai haka ne faman minna takallama fi sahibihi faqad takallama fi nafsihi duk wanda yake cikin musulmi idan yayi wa magana a dan uwansa mana ya je gaya wa magana dan uwansa wata magana mara dadi ya sani kansa ya gaya lam yakun Allah ya ce wala talmizu ikhwanakum Allah bai ce kar ku dinga aibata dan uwanku ba sai ce kar ku aibata kanku mana in ka aibata wani ba wai dan uwanka ka aibata ba kanka ka aibata da an ce maka kar ka aibata dan uwanka zai ga tunda dan uwa ne ai ba ni din bane da sai Allah ya ce kar ku aibata kanku mana in ka aibata wani kanka ka aibata wala tanabazu bil alqabi kar ku dinga jefa junan ku da wasu sunaye marasa dadi in ka san mutum yana da wani dan suna wanda aka aka lankaya masa ko baya so wannan sunan ka daina gaya masa in ka gaya masa zaka bata masa dai eh tunda baya so so yake sunan ya bata ba ma ke lokacin da wannan sunan aka ɗora masa shi a lokacin baya ma'ana ba- yana ganin ba komai ba ne yanzu kuma ya riga ya yi hankali ya yi wayo ya yi tunani ya ga wannan sunan ba sunan da ya dace ba ne to bai kamata kuma wani dan uwa sai zai gaya masa wannan sunan ba ya san baya so. to kar a gaya masa irin wannan suna la ya duba dukun badan ila kabin ya karawo kar ɗayan ku ya kira ɗaya da sunan da wancan yin baya so kanu da tana dauna suna kiran junansu a zamanin jahiliya ya fasiku ya kafiru wani ko an zalika sai a kana su haka sa mutum sai zai kira dan wasan shi kai fasikin nan kai kafirin nan Allah ya ce to mutum ko baya sallah a- a- musulunci ya hana ka je masa kafiri a sai ka ce masa da musulmi da wanda ba musulmi ba ba kana ta gare ba da musulmi da wanda ba musulmi ba shi kenan magana ta gare bai ji dai sunan kafirin ba to amma faɗin sunan kafiri sai ka aibata mutum ne in ka ce masa wane kafiri ne ai kalma ba ta daɗi to kar ka gaya wani kai ma a da a can kake Allah ya fidda kai to saboda ka shi ma addu'a za ka yi masa Allah ya fidda shi ya zama irin ka wala ta ba zai yarda bi sa ismul fu- uh, fuzugu suna na na injili ko na na zubude ko na jefa mutum da mummuna suna alfusuq wannan shine ake ce masa fasiki ba da imani bayan imani in ka riga ka zama mumini to kar kuma a same ka da halaye wanda ba na mumini ba wa man la yatub min zalika wanda bai tuba ba inji Allah bai daina irin wannan ba kana bata wa mutane rai kana gaya musu sunaye marasa daɗi to ka sani Allah ya ce maka kai azzalumi ne ko la'ika wayannan da suke bata wa yan uwansu suna ko suke bata wa yan uwansu rai ko suke duk abin da suke yi da ya zama bacin rai ga wani ko la'ika wayannan hum zalimuna sune azzalumai saboda kai Allah ya samu suna cikin azzalumai ba da in ba ya kankare wannan zaluncin ba zalunci zai kai mutum ga kafirci inna shirka la zulmun azim na'am
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يمتب بعضكم بعدا ايحب احدكم ان ياكل لما فيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الذين امنوا يا قوم مؤمنين itanibu kafira Allah yana koya mana halayen da ya kamata musulmi ya zama kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza saboda ana son ka ne ana so ka zama mutum domin musul- musulmi in ya dauki halayen da annabi ya kawo ya koya masa to ba sai ya kira wani zo ka musulunta ba halin ka za a gani halin mus- musuluncin shi zai ja wasu wanda ba musulmi ba sai zai ta wa musulunci abin da yasa ba a shawo musuluncin wasu daga cikin musulman ne suka shiga wasu halaye wanda ba irin na musulunci ba ne. Sai mutum ma abin mamaki ma mutum ya dawai wa yana dangana wa cika alkawari ba farilla ne a musulunci. Amma sai a dawo na cewa turawa suna da cika alkawari. To kai musulmi ba zai iya cika alkawari ba sai wanda ba musulmi ba? Ba daidai ba ne. Na. Ita ne boka zai ramina zanni. Allah ya shafo ne ya saki zato. Yawan zato ba daidai ba ne. Haka kawai kana zaton ka zaci wani abu mummuna ga wani kuma ka zauna a kai duk abin da ka ga bai game ka ga mutum ba ka kira shi wane abu kaza in nan kam na ji fa an yawaita faɗinsa game da kai da gaske ne in da gaske ne kai masa nasiha ya daina in ko ba da gaske ba ne kaga ka huta ita ne kuka kira mai zanni a zannu kasirun min ismun mafi yawan zato zunubi ne shi ne laraba suke cewa azannu zambun walau kana haqqan shi zunubi shi zato zunubi ne ko gaskiya ne saboda ko in dai kana zato a cikin zato goma ba ma ce tara gaba ɗaya ya zama babu ba haka bane yanda kake tunanin ba haka abin yake inna ba da zanni ismun shashin zato ko kuma wani daga cikin zato zunubi ne mutumin mai sa mutum a cikin zunubi wa huwa kasirun shi yafi yawa ka zanni su'i bi ahli alkhairi min almu'minina mutane mu'minai mu kai da zaton musu wani mummunan zato ba kyau wa hum kasirun wannan yana da yawa a cikin zato biki lafi fustaqi minhum amma fasiki dama ka san wani fasiki ne shikenan wannan kuma dama an cika ne zage shi ai kar kai mu'amala da shi wala isma fihi in dai mutum ka san shi ba mutumin kirki bane to kai masa mummunan zato ba mummunan zato za ka yi masa karbu da shi kawai al-insanu yatanibu an yayiba ikhwanahu dan adam ya nesaci kar ya aibata yan uwansa wa an yusi azanna bihim kar ya mura na musu zato khaslatan laysa fawqa ma shay'un min alkhair abubuwa guda biyu ko kuma halaye guda biyu ba abin da ya kai su alheri huzun zanni billahi huzun zanni bin nas kyautar zato ga Allah kyautar zato ga Allah kar ka yadda kana ta ibada kai ta dauka Allah ba zai karba ba to ba zai karba ba a'a sai Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi wara ma hu iza zakarani ni ina tare da zaton bawa na in kana zaton duk abin da kai Allah zai karba Allah zai karba in kuma mutum ya fara tunani shi ba duk abin da yake yin gani yake kawai ba za karba ba Allah ba zai karba ba sai ce a bacci tukuna sai hankalinsa ya yadda za a karba ma sannan a karba a wasu zanni bin nasu ka kyautata wa Allah zato kuma ka kyautata wa mutane zato duk wanda ka gani kashe mutumin kirki ne idan ya je ya bayyana ba mutumin kirki ne ba kaga ko ba ko sai ka rabu da shi to amma ya ba za ka baka tutu ba amma in ka zata wa mutumin kirki kai masa zato mummuna in ya bayyana mutumin kirki ne za ka yi kaga ya samu laifi amma in ka zata wa mutumin banza ka zata masa kirki sai ya fito ba na kirkin ba ne ka dai huta eh baka zaki mummuna ba to shine wa kabla kani halaye guda biyu kuma laysa fawqahuma shay'un min ash-sharri ba abin da ya kai su sharri to zanni billahi mummuna na zato ga Allah mutum ya yi ibada yana ganin ibada ba za ta yi ba ba za ta karbo ba to Allah sai ya ki karba wa to zanni billahi da kuma mummuna na zato ga mutane mutane ko duk wanda ya gani gani yake wannan mutumin ba mutumin kirki bane ba ruwanka kai ake so ka gyara kanka ba wani ba wala tajassasu kar ku yi ta bincike kar ka bincike laifukan mutane ba ruwanka laifinka ya ishe ka in ka tabi ka zauna kai ta tunanin laifukan ka ya ishe ka har gari ya waye ko ba kai bacci ba ba sai ka dauko na wani ba in ka ga musu yana aibata mutane to na san ne yayi yawa yayi tulu ya hau kan nasa yake hangen na mutane la tatabbu awratil muslimina kar ku bi laifukan mutane musulmai wa ma'aibahum da aibukansu bil bahth ku da bincike ni wani na sai na gane menene ya yake ba ruwanka fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam ya qulu manzo Allah sallallahu yana cewa man tadabba awrati awrati ikwati ikwanihi ko awratin nasi tadabba Allah awratahu yawm al-qiyamati wa man fadaha akahu fadaha Allah wa fadaha bainahu banihi kamin badihi duk wanda yake bin laifukan mutane to Allah zai bibi laifukan sa ranar tashin kiyama saboda kowa ya gani sannan kuma wanda yace sai na kunyata wane to sai Allah ya kunyata shi shi din Allah zai kunyata wancan din ba zai kunyata ba kuma sai Allah ya kunyata ƴaƴansa ma ko a bayansa ne to saboda haka bin laifin wani ba daidai ba ne kuma mummunan zato ba daidai ba ne duk wanda ka gani ka yi masa kyakkyawan zato Eh, wani bawan Allah a zamanin baya can yana yana alwala sai wani mutum ya zo yana bara ya kalli mutumin sama da ƙasa ya ga mutumin lafiyayye ne jikinsa tarai ba komai ba shi da wani illa sai ga yana bara sai a zuciya zuciya sai ce ah banda mutum kana da ƙarfi ka je ka nemi ko aikin yi dai ko aikin ƙarfi ka yi ka rike kanka amma kawai kai sai kai ta kamar da kanka kawai ka lalata kanka kana ta bara shi kenan da ya yi zashi haka ya faɗi haka mutumin ya wuce ya tafi shi kuma da dare yana kwance sai ya mafarki wasu mutane guda biyu sai suka kawo masa nama suka ce da suka ci nama sai ce wani nama sai suka ce naman mutum da ce ina mutum ne ci naman mutum suka ce ka ci ɗanye ma ce ka maka kawo maka gasashe ba nan ba ba ɗanye kashi ba kai da kashi ɗanye ba ka ga wani yana wucewa ba ka ce kashi naman sa yana ɗanye to shine maimakon kashi ɗanye shine muka gaso maka ci kashi gasashe ya fi ya fi dadiya ya fi danye to sai hankalinsa ya tashi da gari ya waye sai ya yi ta bin wannan mutumin ya je fi zan wanda ya je sai ce masa ai ya wuce sai da ya je ya suke shi ya ce masa na zo ne sai Allah ka yafe mini ya ce mai kai min ai ban san ka ba ma ya ce a ni na san ka kuma na yi maka laifi ya ce ba kai min laifin komai ba ba mu taɓa haruwa ba sai ce a na yi ina rana kaza kana wucewa jiya kana wucewa sai ni kuma ina lura baka samu wani mutum yana lura baka wuce ya ce ya gani ya ce to ai ni ne a lokacin na zaci kai da ƙarfinka da komai ka tsaya kana barace barace maimakon ka je ka yi aikin ƙarfi to wannan din shine sai Allah ya zarge ni a kansa da dare ka nuna kai kawo min nama aka ce min nama mutum ne ga sace in ci nace ba na cin nama mutum aka ce ai na ci danye na ci naman ka sai wannan mutum ya ce Allah sarki haka ne ai baka sani ba inda kake gani na yin nan ba kana gani karfa mai karfi ne ba kuma lafiyayye to inda ka gani na in ka gani ina tafiya lafiya lau amma ina zauna fa ba zan iya tashi ba sai an daga ni kuma da zan shekara ina yawo lafiya ta kalau ba zan iya zawa ba sai mutane sun haɗu sun ajiye haka nake kaga ba lafiya kenan to ka shi ne sai ya yafe masa shi kenan ya dawo to shi ne wala yin kan barukun bada kada wani kuma ya je ya zauna ya yi raɗan wani mana ya yi maganan wani ba tare da wancan ɗi yana nan ba la ya kurhu bi shay'in ya karahu kar ya ambaci wani abu wanda wancan ɗin baya so wa in kana fi ko da mutum yana da wannan hali manzo Allah sallallahu alaihi ce in kaga mutum yana cikin wani hali kuma ka san halinsa ne to kar ka aibata shi da halin da yake da shi in ka aibata shi da halin da yake da shi Allah zai jarrabe ka kai ma ka yi wannan halin har yace ma in ka ga mutum yana shan nonon kare sai ka ce ah wannan na akwai banza nonon kare kake ja sai ce to kai ma sai ka sha shi ne Allah ya ce to ai ku ahadukum yanzu ɗayan ku yana so an yakura lahama fi mayitan a kawo masa naman dan uwansa matacce a ce masa yake zai yadda ya ci la ba zai yadda ba fukari umu sai ku ki cin naman mutum ne famti ya buhu fi hayatihi ka akal lamihi ba da mamati in mutum yana raɗan mutum mana yana yi da shi in ya zauna yana ta maganganun mutum yana ta kawo laifukan mutum mutum a rayuwar mutum to daidai yake kamar yana cin naman wannan mutumin ne wa qad arada alaykum thani fakaritum wa qad urida alaykum thani kan an bijiyar muku na biyu ma'ana mutum ya mutu aka ɗauko namansa aka kawo maka ba za ka yi daka ci ba. Sai za ka ci namansa yana tafiya. Fakri hul awwara ailan. To ku ki cin naman mutum yana da rai ma ba sai ya mutu ba. Kada suka ce ya Rasulullahi na jidu abuwa ma min bayyana fuskakan. Muna samun wasu mutane za su zama fasikai a tsakaninmu. Ya za mu yi. Kala ya ce uskurul fasika bima fihi ya tashi ta jiba wannan. Ya ce in mutum fasiki ne. to za a faɗi laifinsa ma'ana amma ba shi za a kira ba sai a yi ta faɗin irin wannan halaye kan irin hali kaza duk wanda yake yinsa ba mutumin kirki ba ne yana zaune ai ya san da shi yake tun da halinsa ne amma irin hali kaza ai bai dace ba irin hali kaza ya za a yi ma mutum ya zauna kan hali iri kaza iri kaza iri kaza ya san da shi yake in yana da hankali sai ya dawo ya daina tunda mutane sun gane man khala'a jilbabal haya'i falan gibata lahu yace duk wanda ya jira riga ta kunya baya jin kunya na sabawa Allah to shi ko an yi magana sa ba ba an yi an yi da shi bane kada suka ce man yusalli bil layli kaseeran wa bin nahari yuzil muslimina bi lisani wa yadihi qala usruhu ma fi ta'rifu an-nafs suka ce to idan mutum ya kasance yana kwana yana sallah mana yana ibada sosai da dare amma da rana fa ya zauna maganar mutane yake ya zagi wancan ya zargi wancan ya faɗi magana akan wancan yana cutar da mutane da harshensa da hannunsa annabi ya ce ko ambaci halinsa shi ma saboda ya daina mutane kuma su gane wa minhu al-jurh wa at-ta'dil alladhi yaqulu lil muhaddithina lil muhaddithina laysa fihi ghibatu ka sauki mutum ko kuma ka ce wani fa ba mutumin kirki bane an gayyace ka ne a kotu wani ya je yanzu ya yi shaida kuma ka san shaida sa shi din makaryaci ne aka tambaye ka wani kai ka san wani nan ya zo ya yi shaida akan magana kaza ya ka sani ka ce ƙarya yake yi makaryaci ne wannan daidai ne saboda in ka bari to kotu za ta karbi haƙƙi wanda ba wani akan ƙarya kaga ka taimaka wa ƙarya manzo Allah sallama ya ce a cikin abubuwa masu laifi wajen Allah ba abin da ya kai abu da haɗawa Allah duk saba wa iyaye da ba mutum ya je ya dankara ƙarya gaban alƙali saboda ya ba wa mara gaskiya gaskiya wannan shi shi kan ma da annabi ya faɗi guda biyun nan ya ce haɗa wa Allah ya fi komai laifi a cikin a duniya ya ce saba wa iyaye yana bin wannan sai ya ta yana cikin gida sai ya tashi ya zauna ya ce da faɗin ƙarya da shaidan ƙarya da faɗin ƙarya da shaidan ƙarya ya yi ta maimaitawa ya yi ta maimaita saboda muninsa. Saboda haka wanda aka san halinsa haka, to shi a faɗa a cewa ne ba mutumin kirki ba ne daidai ne. Haka kuma in ka san mutumin kirki ne, ya zo ya yi shaida, nan kuma aka kira ka, to in ka zo ka faɗi halinsa shi ma daidai ne. Tafsirin shari'ati Muhammadiyya sunan littafi ne. Wataƙulla ya fi mummune ku ji tsoron Allah. Inna Allah shi Allah tawafin mai yawan tuba ne, duk abin da kai masa in ka tuba zai yafe. shi Allah abin da ya sa yake da yawan yafewa shi yana da dama ne wanda wani bai da ita shi yana da dama ya tafi mutanen gaba da ya kawo su da saboda haka shi duk ya yafe maka ba zai rabu ba ba zai rage shi ba amma misali mutum ne jagora da mutanen sa a gari ko gwamna ko sarki ko shugaban kasa sai duk wanda ya laifi ya ce a je a kashe ba sai ya kare mutanen nasa ba shi ya kare sai na zai samu wasu yanzu ya jagorace su saboda haka shi ba shi da wannan damar amma Allah shi yana dama in ya shafi zirgin wani wannan su ya tafi a karina Allah ya ga dama sai ya shafi ko ya kawo su ko kuma ya shafi makarna sai ya kawo masu kirki to shi Allah kullum yana sa in wasu na mutuwa wasu ko ana haifan su aiki tawabun Allah mai karɓan tuba ne Allah ya karɓi tuban mu Allah ya Allah ya fi mana amin rahimun bihim Allah mai rahama ne Allah ya mana rahama. Amin.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shuban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس يا قوم تاني ألا دينا كويا من يند زام زونا لا فيها مصيب وجل النبي هنا ألا zauna lafiya a duniya ba za ka taba kowa ba kowa ba zai taba ka ba kuma sai ka rayu lafiya jikinka lafiya zuciyarka lafiya Allah ya ce ya ku mutane, wannan aya nazarar hazir ayat wannan aya ka sauka ne, fi fadi makkata lokacin da aka je za a bude makka. Dan ma fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata. Mazalla da ya bude makka wa kasara ali hatahum ya kakkarya guma kansu da suke cikin Kaaba wada fana hubana hubana ta babu salam ya je ya dauki babban gunkin nasu wanda aka yi masa huban din nan yasa aka bunne shi a kofar da ake babu salam babu salam dai yanzu ita ce wannan kofa da ake ce mata babul malik fat in wacce ta yamman nan inda ake fita inda in ka shiga kaba kai tawafi ka zo fita ka zo ta yamma sun rubuta mata kofar malik eh, sarki fa to ita ce ah babu salam ka tana can gabar sai babu salam wannan babu wada'i ne ita wannan ana ce mata babu wada'i ne waccan kuma ta baya ita tana gabar ita ce babu salam to yana daga cikin hikima ma idan mutum ya je ya samu ita babu salama yanzu kusan ta haɗe da safa da marwa ne to in ka shiga da wancan kofa ta babu salam ka zo fita kuma ka fita da wannan babu wada'i da babu maliki faɗi to ba za ka daina zuwa aikin maka ba Eh, to shine sai manzo Allah sallama ya kai ya sa wannan gumshi aka je aka kunne shi karkashin wannan kofa ta babu salam ne Allah zai yarko minhu hujjaju wanda masu aikin haji suke shiga ta wannan kofar da ya da'u bi abzamihim akbar ilahi quraish ilahi da quraish abin da zaman Allah ya bunne gunki babban gunki za wajen duk mai shiga ya taka wannan Allah na wani Allah ba Allah jirki ba ne da Allah gaske ne ba za ta taka shi ba hubalu hubal din nan allazi kana yaqulu abu sufyan yawm uhud ran da aka yi yakin uhud abu sufyan ya je sai yake cewa ali hubal ali hubal kai hubal ƙara ɗaukaka fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba dai hubal ba zai ɗaukaka Allahu ala wa ajal Allah ne mai ɗaukaka shine mai girma fa kasar al alihata manzala ya karya gumaka salasa mi'atin wa sittina ilahan gumaka ɗari uku da sittin aka aka shirya a cikin kaba aka kakkarya su walakin hubal amma shi hubal tunda babba ne da fana hu manzala ya binne shi khususan fi babi salami a kofar da kowa yake shiga a lokacin ita kaɗai ma kofar da ake shiga. Kayyara a hukundu hajjin bi kada mai duk mai aikin hajjin ya zo ya taka wannan gunkin nasu. Su sani fa ya zo a kafirci ya ƙare. Lamma fa ara zalika yana manzo Allah sallama yayi haka. Wa aslama quraishun quraishawa suka musulunta. Amara rasul bilalan manzo Allah ya umarci bilalu fa sai dal kaaba ta yawo kan kaaba. Fa zana fi nas ya zo ya kiran sallah. yau mutane kiran sallah wa kana fil qaumi baqiyatun jahiliyatun a lokacin mutanen akwai sauran jahiliya tattare da su inda ba su dade da musulunci barannan ne suka musulunta fa saru yaquluna su suke cewa hadha al murab al aswad ma wajada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bil azan illa hadha al murab al aswad wannan bakin hankakan ne shine zai mana zai zai mana kiran sallah annabi annabi bai samu kowa ba wanda zai sa ya umarce shi ya kira sallah sai wannan hankaka faɗi laitana min na gabra hazal yawmi wasu daga cikin suke cewa da ma sun mutu kafin wannan rana kafu ga wannan sai da fulanun allazi mata walam yahdur hazal yawma taqiran minhum lawn aswadi saboda ba sa sun bakar fata haka Allah ya yi su eh ba sa so dole ne kawai Allah ya hada su da fara amma ba ta kaunar eh ce za ka ki gani in ka je ka zauna gaba tsakanin su sai su watsa ba su karkata ba musu wannan ba sa son ka sai su cewa yi suka ce ai wane da ya mutu kafin wannan ranar ya ji daɗi wa suna wulaƙanta mutum mai bakar fata Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku sani ba wai farin fata bane Allah yake bukata a Allah yana bukatan farar zuciya. In zuciyar mutum fara ce, ya fi kowa bakiya duniya. Me yasa Bilal ya fi larabawa da yawa? Yanzu ka auna Bilal ka ce za ka kawo Abu Jali? Abu Jali ba fara fata ba ne? Abu Jali har yana cikin dindin annabi ba. In dai fari ne. Abu Lahab kan babban annabi ne ma da shi da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya. Amma har da aka je banza ne Allah yana so sa? Allah baya bukatar sa. Bilal kuma fa har bakin sa tunda farin zuciya ne dake Allah yana son sa. Allah ya ce to ku sani inna khalaqnakum la halitte ku ne min zakari wa unsa dukkan ku da baki da fari uban ku daya uwa ku daya. Adama wa Hawwa annabi Adam shine uban ku Hawwa ita ce uwar ku gaba ɗayan ku. Duk mutumin da yake duniya inda sunansa mutum ne dan annabi Adam ne fari ne ko baki ne kuma uwarsa Hawwa ce. وجعلناكم شعوبا amma Allah ce na rarraba ku kashi kashi na sa ku gurare yanki yanki nahiyar kaza nahiyar Afirka nahiyar Asiya nahiyar Amerika nahiyar haka dai Allah ya rarraba mutane nahiyoyi daban-daban tabaqatin nasabi na sa ku dangi-dangi daban-daban. Wa ƙaba'ila na sa ku kuma ƙabilu daban-daban. A cikin mutanen masu kalama cikin bakaɗin ma ƙabilu ne daban-daban. Waɗanda dangi su- eh, ƙabilar su sunan ta kaza, wannan ƙabilar su kaza, wannan ƙabilar su kaza, inda suke haɗuwa musulunci ne. Musulunci ya haɗa su duk sun zama ƙabila ɗaya. Wa ƙaba'ila. Iya nuna shi'omin in an ce ƙabila wanda bata kai ciwo ba ciwo yanki ne kamar a ce nahiyar afirka a ce nahiyar afirka wa ya san kabilun da suke cikin nahiyar a suna da yawa a cibo fal'imaratu falfatnu falfakzu falfasilatu ku zai mata cibi ku zai mata duk wannan cibo ne in ka ce cibo ko imara ko batnul wadi batnu kaza ko fakzu fakzu sunan kabila kabila ne fasila to duk wannan yanki ake nufi kinana to kabila amma yake kinana kabila ce quraishu quraishu imaratu qutayyu batnu hashim fakhidhu al-abbasu fasila wannan ko duka kabilu ne hada misali wannan misali Allah ya yi haka ne ta'arafu saboda kun san juna da ta'arifa man huwa al-aqrabu fal aqrabu ka san waye ne yake kusa da kai waye fi kusa da kai eh wani za a ce maka wane fa kawunka ne suka ce kawun nan kam dan uwan uwa ne wasu ɗaya uban su ɗaya sai ya uban su ne ɗaya in akwai mai uwa ɗaya uba ɗaya ai ya fi shi kusa a'a sai ce a a jajen bafano ne kaga ya ƙara nisa to saboda haka ne Allah ya rarraba a ta ka sila rahimaka fakat har ka gane waye wajen ne zumuncinka ka sadar da zumunci walakin la lalil tafakuri ba don kai alfahari da akan wani ba bi ulumin nasabi ka ce kai dangantaka ka mai daraja ce a duka dangantaka da shiga musulunci da ce mai daraja wa inna mal faqru bit taqwa ana alfahari ne da tsoron Allah ba a alfahari da ni dan wane ko jikan wane inna akramakum mafi girma a wajen ku inda Allah wajen Allah wanda Allah ya fi so ya fi ɗaukakawa ya fi girmamawa har a lahira attaqum wanda ya fi su tsoron Allah inna Allah shi Allah alimun masani ne kabirun mai bada labari ne to ila Isa an tambaya Nabi Isa asad haza nasabu fulani wa haza nasabu fulani ayyuhuma afdalu aka ce masa wannan dingin sa kaza ne wannan kuma dingin sa kaza ne waye a cikin su yafi ba kaza tibnataini min al-ardi sai ya dauko mana sai da mi kasa jam'i biyu ya rike wannan kasa ya rike wannan wa kala sai ke tambaya wanda suke fadawa da wannan kabila da wannan kabila wa suwa ya suka fi sai ya danko kasa ya shure ta ya shure kasa sai ya aje wannan ya je tsakanin kasan nan da kasan nan wacce ce da ya ce ayyuha ta ne abdullu da wannan kasa da wannan kasa wacce ce da bi aka ce babu duk kasa ne ya ce ta koma dukan su ɗaya ne Allah kullukum min adama dukan ku daga annabi adam kuke wa adam min turabi annabi adam ko daga kasa kai ki saboda ka dukan ku jajan kasa ne inna markaramu bit taqwa daraja ne tana a cikin tsoron Allah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah yana cewa inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala ala la fadla li arabiyyin ala ajami wa la yaswala ala amara illa bit taqwa khairukum inda Allah kafu Allah ya ce ku sani ubangiji ku ɗaya ne kuma uban kuma ɗaya ne babu fifiko da balarabe tsakanin balarabe da bakar fata babu fifiko tsakanin farar fata da bakar fata sai tsoron Allah wanda yake tsoron Allah to shine ya sa lokacin da Sheikh Ibrahim ya je Misra a Saudiya kai yana magana da wani malami a can balarabe sai ke cewa ka amma cewa kai na kashi da ilimi ka cika da ilimi duk yadda musulunci yake bukata haka kake mazalaka ne kai baki ne sai ce wai ce masa ran da yi mazalaka ni baki ne da ce amma ni na san abubuwa guda ɗari bakake inda baki ya fi fari to sai ya fara lissafa masa ya ce ƙur'ani ana rubuta ƙur'ani tawar da ake rubuta ƙur'ani fara ce ko baka ce ya ce baka ce ya ce a ɗakuna gaba ɗaya akwai ɗakin da ya kai ɗakin Allah ɗakin Allah baki ne ko fari ne ya ce baki ne ya ce ɗan adam yana da ido idon na yana da fari yana da baki ɗan adam ya fi son farin idon nasa ko baki ya zo wanne ne yake gani a ciki baki shi ne mai gani ya ce ɗan adam yana da hali halaye biyu in yana matashi yana da bakin gashi gashinsa gaba ɗaya baki ne in ya girma gashin zai zama fari gaba ɗaya da wannan bakin da farin wanne ya fi so baki ya fi so haka yi lissafa gudu sai saboda haka ba a nan take ba ba wajen baki da fari ba ne a alfakar bittakuwa mutum ya alfahari da tsoron Allah الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لنا شو انا سيد ولد ادم ولا فقره شيء ne shugaban jajan annabi adam gaba ɗaya ba alfari bane la fakra li ziyadati mazala ce ba alfari yake da shugabancin ba inna ma fakri bil ubudiyyati annabi yana alfari ne da kasancewarsa bawan Allah wanda yafi kowa bautawa Allah ibtakara bi ubudiyyati lillahi mazala yana alfari da bautarsa ibada da yake wa Allah yake alfahari da ita ba wai kasancewarsa jagoran mutane ba ne. Ya kan annabi jajen annabi Adam. Wa yau mal kiyamati yunadi munadin. A ranar ta kiyama za a samu mai kira zai kira. Da ce ɗala ma ta kallamtu wa sakattu. Wal yau mata su tuna wa ta kallamu. Rafatun na sabakun na sabakun. Wa wadatun na sabi. Fa kulta فقلت إن أكرم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان من فلان وفلان من فلان واليوم أرفعوا نسبي وآدوا نسبكم أين رجال لا تليهم تجارة ولا هم عن ذكر الله قال أبنجي تبارك وتعالى زي كرا أرانا تاشي قيامة yace a duniya kuna ta magana na yi kiru in ji Allah yace yau kuma ku yi kiru ni da zan yi magana yace kun daga dangantakanku a duniya kuna cewa wane dan wane jikan wane yace ni ko dangantaka ta sai kuka yi kasa da ita ba ruwanku da ita. To shi ne na ce muku wanda ya fi daraja a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah sai kuka yi sai kawai duk wanda ya fi wannan fa wane ne jikan wane ne. Dan wane ne jikan wane ne har yanzu alfarin da ake yi kenan wani iya zo ma shi da kansa zai ce maka ake jikan wane ne a ka zama wane ya fi ya fi ka zama ɗansa ko jikan sosai shi din wanin ya zama ba dan wane ya zama ba to shi ne sai Allah ya ce to yau zan daga ni kuma tawa da nasabar kuma zan ajiye nasabar ta ku da kuke alfahari da ita ina mutanen da nake cewa a cikin Qur'ani saye da sayarwa da kasuwanci da fatauci baya hana su ambaton Allah su ne na wasu zo. Aina rijalun ta jafa da junubu al-madaji ya nuna da kawon kawon wada ma'an. Ina mutanen da in dare ya yi kowa ya yi bashi duk tashi suke suna bautawa Allah su ne nawa. Kawai mawar bihin ilan jannati zai Allah ce ta kurabi aljanna ko ne nawa. Kuko masu alfahari wayan ɗan wane? Kuko ku kai ɗan wane na ku inda kuke so. kana fi kurasana sharifun min ali aliyin an samu wani sharifi jikan sai na ali a kurasana kurasana cikin iraki ne karibun na sabili fadima ta albatuli eh shi jika ne na kusa ma tana na fadima wa huwa zalika fasiqun amma shi fa ayyuka zabati mutajahirun bil kaba'ir yana ayyuka miyagun ayyuka yana aikata yana shaye shaye ba abin da baya yi ne abin da ba shi da kyau yana yi wa bi jiwarihi shaykhun kana abdan mamlukan aswada akwai wani kuma malami a garin shi kuma da bawa ne iyayensa ma bayi ne kamo su aka yi daga yaƙi sai aka kawo aka musuluntar da su shi ɗin sai ya shiga karatu sai zama malami sai zama cikin bayin Allah kuma na gari wata biya hukalkun kasirun sai ka samu ko mutane da yawa suke binsa in zai fita ya tafi masallaci to tun da yana da almajira ya dole su bi shi sai suna binsa suna raka shi ya tafi masallaci idza karaja yi duk inda yake tafiya tabi'a hun nasu mutane suna binsa ya tabarraku nabi suna neman albarka wannan malamin nasu fa karaja yawman asharifu shi wannan sharifi fasiki sai ya fita wata rana karaja min baiti sakrana bayan ya shajje sa ya bugu sai ya fito yana tangadi wannan sai tabarrakuna bi hadha al-aswad al-maula sai yake cewa mutane suna neman albarka wannan baki wannan bawan ga ga jikan na na fadi ma wa shariful fadimi yuridu an yatari hadha sheki sai aka ga sharifin ya nufo waje wannan malamin fa da jira hunna mutane suka ce kai tafi tafi daga nan kana tafi kana tangayi da jiya wadara do suka kore shi wadara buhu suka suka dai kore shi au jawo darban har ma suka masa duka fa aba illa ya sai da sheki ya ce shi dai sai ya je wajen wannan malami sai malami ya ce ku bace ya so to kabila wuce ku sai malami ya kafe kala sai malami ya ce urruku ku bashi yazo fa ja'a sai yazo da yazo wanta harace ka sai tawa shi malamin tsawa anta asadu ka'firun mu ka'firin kai ba'i ka'firi dan ka'firi asadu asadu musafiri gaba ɗayan ka kalan kama ba kala mai kyau bane mummuna da kai ana jaddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kakana annabi ne wanda da duka kafirun kai kakanka kafiri ne mai musulunta ba an ta so azamu ake girma ma kawo jallo ake baka daraja wa ana uzamu ne kuma ana zargi na wa wahanu ana wulakanta ni ni jikar annabi haka la yamba wannan ba daidai bane tsara dawo ce kuna am sai malami ya ce haka yake haka lamari yake anamdul kafiri kama bulda lalle ni tabbas iyaye na kafirai ne kamar yadda ka faɗa kuma aswadu kama bulda ni baki ne kamar yadda ka faɗa walakin bayyattu qalbi bil imani billahi tabaraka ta'ala wa taqwa la amani zuciyata na hakkaka ta da imani da Allah da tsoron Allah kullum ma ra'an nasu bayada qalbi ala da waji ahibbuni ahabbuni mutane da suka ga farin zuciyata farin zuciyar ya daukaki bakin da kake gani na fiskatawa sai suka so ni saboda farin zuciyata wa ananul kafiri alhali sun san kuma ni dan kafiri ne walakin taraktu tariqata abi amma wancan hanyar da kake fara ta kafirai ba na ciki na rabu da ita wa salaktu tariqata abi ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo na hau kan hanyar mahaifin naka baban naka annabi ina kan hanyar sa saboda ka yanzu annabin hanyar annabi suke gani a waje na suke bi na wa anta taraktu tariqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kake cewa jikan annabi ne to kai kuma ka bar hanyar baban naka annabi wanda za ka zari ka ta'azi sai ka ɗauko hanyar ubana kafirin wasan wata kalbaka bil fiski wal isyani ka bakanta zuciyarka da fasikanci da sabon Allah falan ma ra'an nasu hawa da kalbika ala bayada kaddika an gaduka da mutane suka ga bakin zuciyarka ya rinjayi farin jikinka sai suka ɗika war auka ala ɗarika ce abin sai suke ganin kai ne ɗan baban nawa waja'aluni ana ibnan li abi kaliba sai kuma ta ni ne dan baban naka lamma kuntu ala darika ta abika saboda me ni ina kan hanyar baban naka waja'aluka anta ibnan li abi kai kuma ka koma dan babana li annaka ala darika ta domin ka koma hanyar ba wa tilka darabatu afautu amman darabaka yace wannan dukan da aka yi maka to na yafewa wanda ya dake ka da annahu yulzuka hadda domin dukan da aka yi maka haddi aka yi maka ai kana ka sha giya wanda ya sha giya kuma ai bulala ake maka an ta sakanun kana kana buge wasu adabika mafuwan an kalifin masjidika rashin ladabi da ka zo kana ta zagi na na ya kai maka saboda darajar kakanka annabi sallallahu hada huwa sayyidu inna man arada an yakuna ibnan lirrasul sallama yattabi'u tariqatahu duk wanda yake so ya zama dan annabi to ya bi hanyar annabi in dai ka bi hanyar annabi ko kai dan waye kai dan annabin ne idza kana ibnu rasul haqqan wa salaka tariqatahu na'am hadha nuru ala nuri idan mutum sharifin ne sai yake bin hanyar manzo Allah to shi kam ya samu haske akan haske ya fi wanda ba irin sa ba amma in dai aka samu wani wannan yana bin annabi wanda ko ba bin sa wanda yake bin sa shine yake ka hanyar wa illa yakun illa mujarradun bunuwati ba za qalilul jadwa amma mutum kawai yana da awaki sharifi ne jikan annabi ne amma ayyukan sa ba daidai bane a wannan kada ko sakaran ne Allah ya ce amin
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya ce wai akwai wata alwala wacce hadasi ko kabasi bai bata ta wata irin alwala ce wannan Oh, alwala ce mutum misali janaba ta same shi. To kuma a lokacin ba zai iya tashi ya yi wanka ba, sai yake ganin to yana ka kuma yi bacci. Da in kai kai bacci baka da alwala da komai ma zai iya bijiro maka cikin bacci dai baka da tsarki kai. Baka da tsarki ka kwanta kai bacci to aljanu da waye-waye duk za su iya shigowa mutum. To sai ka je ka yi wannan alwala. amma ba a sallah da ita ba a komai da ita alwala ce ta bacci amma mutum yana tare da janaba amma zai yi ta in ka yi ta to za ka tsare maka duk wani mugun da zai zo maka a cikin baccinka sai ka yi alwala sai ka yi ta baccinka in ka tashi sai ka yi wankan ka na janaba na'am ita ce alwala Na'am.
amma ba a kowace ibada da ita na'am amma tana tsare mutum tana kiyaye shi daga duk wani sharrin da zai tinkare shi a cikin baccinsa na'am eh ita ce Na'am.
to ita wannan duk mutum yayi fitsari ko yayi bacci ko yayi wani abu ba zai kara alwala ba idan ba ba ibada ake da ita ba eh saboda kai ita tana nan Na'am.
to lokacin da aka yi wanka shine ta kare na'am na'am a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka wanda ya yi koyar da yana da ɗan uwansa mara lafiya yana buƙatar mara addu'a na bashi Allah ya ba shi lafiya Amin. akwai wanda kuma ya yi koyar da matarsa ce ba ta da lafiya shi ma yana buƙatar a yi masa addu'a Allah ya ba ta Allah ya ba ta lafiya da sauran buƙatu mabambanta da namu duka Allah an Allah ya biya bukatu gaba daya Allah ya samu cikin wanda yake ta cikin wannan wata amin Allah ya biya bukatun zahiri da batini amin a yawaita ibada kuma a yawaita roƙon Allah cikin wannan wata na'am mutane da Allah yake karban addu'a manzo sallama yake babu lokacin da Allah yake karban addu'a bawa kamar lokacin da bawa yake azumi na'am ko da rana ko da dare saboda ka yawaita kun ga ko muna buƙatar addu'a da yawa kasar ta mu ta shiga cikin wani irin yanayi eh to tunda dai Allah ne ya kawo shi Allah ne kawai za a roƙa ya kawo da shi shi ne zai ɗauke abin sa saboda ka aika wa kasar addu'a ah, da kuma tsadar rayuwa da ake ciki da irin abubuwa da matsaloli da ƙasa take fuskanta to a ita addu'a in addu'a ta yi yawa Allah in Allah bai karfi ta wani ba zai karfi ta wani to saboda ka yawaita kuma duk wanda zai iya yanayin rayuwa da wahalhalu na rayuwa to mutum zai iya in zai iya
wani ne ya tashi ya canza daji da ba daji ka kare girgizawa
Ah, kamar da to a yawaita addu'a a yawaita roƙon Allah cikin wannan wata in Allah ya da Allah zai amsa mana sai kaga Allah ya ɗauke idan kai addu'a Allah ya biya bukata to ko ba komai misali kaddara kayi wa kasar nan addu'a kasar nan akalla tsakanin musulmi da ba musulmi ba tana da mutane kusan ko kusan miliyan ɗari biyu ko sama da haka to kaga ka taimaki al'umma ma'ana mutane wanda suka kai miliyan kaza to kaga ai ladan da zaka samu yana da yawa to saboda ka ai ta addu'a na yawa ta addu'a in kuma mutum rayuwarsa ce ta kuntata sosai na'am yake gani ya rasa yadda zai yi ya buga nan ya buga nan ya buga nan abu ya yi to ga tsadar rayuwa da ake fama da ita in mutum zai iya zai iya rike ya sama du na'am dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kullum in kana yi to insha Allah rayuwar ba za ka ba za ka rika da abu yadda za ka yi abubuwan ka na rayuwa na tasarrufi da da abinci da sauransu kuma a yawaita ya salamu saboda kasar ta samu zaman lafiya na'am eh in wannan yayi misali yanzu in misali mu dinnan gaba ɗaya kowa ya ya salamu dubu ɗaya akalla ai mu ɗaruruwa ne to kaga ya salamu dubu- dubu nawa muka samu da yawa da saboda ka za mu iya yi ya ya salamu kuma ba wa- ba wahala suna suna gajeren suna ne sunan Allah ne ya salamu ya salamu ya salamu zama ɗaya sai kai dubu ɗaya ka tashi to in kai sai kai niyya ka ce dukkan matsalolin da suke faruwa a ƙasar mu da ma ƙasashen musulmi gaba ɗaya ka yi tawakkali da wannan sunan Allah na salamu dinnan Allah ya ɗauke matsaloli wancan ma ya yi haka wancan ma ya yi haka wancan- in muka yi yawa wani Allah zai karɓi nasa shi ke nan Allah yana karba sai kaga duk matsalolin mu Allah ya dauke su Allah ya dauke mana آمين Allah ya dauke mana آمين Allah ya dauke mana آمين Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya آمين Allah ya sa mu cikin wannan yake yin tawa cikin wannan wani آمين Allah ya mana albarka آمين marasa lafiya Allah ya ba mu lafiya آمين masu lafiya Allah ya kara mu lafiya آمين Allah ya taimake mu a cikin bin Allah a cikin lafiya آمين duk abin da yake damun mu wanda ya gagare mu Allah ya san da shi bai gagare shi ba Allah ya iya mana shi آمين Allah ya ba mu ya ba Allah ya iya mana shi آمين Allah ya biya dukkan bukatunmu da bukatun masu bukata gaba daya.
آمين Albarka wannan wata mai albarka.
آمين Albarkan littafin Allah da ake karantawa a ciki.
آمين Albarka wanda aka sauka wa da littafin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
آمين Rabbana atina
آمين آمين اللهم برحمتك أمنا آمين.
ربنا شر ما أهمنا آمين وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا آمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولنا
آمين لا يأمن ورموات آمين برحمتك ومنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين الحمد لله